الإسلام نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين فالبلاء والابتلاء إنما هي من سنن الله تعالى في خلقه قدر الله سبحانه وتعالى البلاء على عباده والمصائب لحكمة يعلمها وليميز الله الخبيث من الطيب وليعرف الصادق من الكاذب في إيمانه وتوكله على مولاه قال الله تعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب معاشر المسلمين فلا بد أن يبتلي الله المؤمن في شيء من ماله أو نفسه أو ولده أو أهله ويبتلى المؤمن على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد عليه في البلاء قال عليه الصلاة والسلام أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل رواه البخاري وغيره البلاء للفجار تعذيب وللمسلمين تهذيب وللمتقين تقريب قال الله تعالى الإسلامين أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين فلا بد من الابتلاء في هذه الدنيا بالأمراض والآلام والمصائب والنوائب والشدة والفقر وحتى الأنبياء والمرسل وحتى الأنبياء والرسل لم تسلم من ذلك لأنها سبيل إلى الله ومن أسباب إرث الجنان لكن لمن صبر واحتسب واستعان بالله ورجع إليه وآمن به حق الإيمان وفوض أمره إلى الله قال الله تعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب وفي الحديث من يرد الله به خيرا يصب منه رواه البخاري إخوة الإيمان طريق الابتلاء معبر شاق تعب فيه آدم وذاقه كثير من الأنبياء إبراهيم وإسماعيل ويونس ويوسف وموسى وعيسى وأيوب وزكريا ويحيى وغيرهم البلاء يكون بالخير ويكون بالشر يختبر الله يختبرهم الله بالمصائب تارة وبالنعم أخرى ويبتليهم بالشدة والرخاء والعز والظل والصحة والسقم والغنى والفقر والطاعة والمعصية ليعلم من يخافه بالغيب قال الله تعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بياك أوانا ما البركة وجاتا تبتغى الله سبحانه وتعالى ميقوى ميقومي لأذتا مجرى يوهر يرى والنيني نجوما يومنا قوم شابير قوة ذو الحجة هجرا من زان الله صلى الله عليه وآله وسلم shekara 1445 idan miladiya yau 21 ga watan shida shekara ta 2024 wannan kutuba tamu ƙara lallashi ne daban magana da kuma ainihin natsar da zuciya da kwantar da hankali akan irin duk halin da mutum zai sami kansa na jarabawa a cikin wannan rayuwa ta duniya domin ita rayuwar duniya dama can Allah subhanahu wata'ala ya halicce ta kuma ya ɗamfara ta da jarabawa babu yadda za a yi 'yan adam su rayu a duniya wace sai sun fada cikin jarabawoyi daban-daban wani jarabawan babba wani ƙarami to amma duk da abin da ake son bayi su sani babu abin da ke faruwa a ban ƙasa face da sanin Allah babu abin da ya ƙetare sanin Allah ya same ka ko ya same mu gabaki ɗaya ko muka nema muka rasa a ce a lokacin nan Allah yana rafkani wa mallahu bi ghafilin amma ta'malu babu abin da Allah subhanahu wata'ala ke rafkana a kansa kuma babu abin da Allah ke mantawa da shi wa ma kana rabbuka nasiya Allah baya mantuwa Allah baya rafkana jahilci ya kore ga Allah subhanahu wata'ala da haka a ɗaiɗaikun mu ko a jumlacen mu duk abin da ke samun mu na jarabawa a cikin wannan rayuwa to yana nan a cikin sanin Allah subhanahu wata'ala ya kuma rubuta shi a cikin lauhul mahfuz hakan zai faru kuma ganin daman Allah ne hakan ya faru kuma Allah shine ya ya halicci abin ya faru kamar yadda ka ga yana faruwa da haka idan ka fahimci wannan martabobi na imani to zai ƙara baka natsuwa da kwanciyar hankali za ka ƙara mai da al'amarinka ga Allah za ka gane cewa abin da ka rasa ba kai rashin banza ba Allah subhanahu wa ta'ala zai mai maka da abin da ya fi shi alkhairi a duniya da lahira abin da kuma ka samu a duniyan shi ma baka samu banza ba akwai bincike na kwakwab da za a yi masa tun daga dukiya ko rayuwan ko kuruciya ko wata dama da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kana miƙe kafa a ciki duka dai jarabawa ce daga Allah subhanahu wa ta'ala don haka sai wanda aka jarabta ya haƙuri mari daɗi kenan wanda aka jarabce shi da abu mai daɗi shi kuma ya shirya ya tattalin yadda zai kubutar da kanshi a gaban Allah subhanahu wa ta'ala babu shakka Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara faruwan jarabawa akan bayinsa ya kaddara musibu da bala'o'i su rika samun bayinsa saboda hikima wanda shi ya sani subhanahu wa ta'ala sai Allah ya ɗaukaka wani sai ya kaskantar da wani sai ya talauta wani sai ya azarta wani sai ya warkar da wani wani ya bashi cikin halin rashin lafiya duk wannan yana cikin hikiman Allah subhanahu wataala ya san dalilin da yasa yi haka ba a banza ne Allah bai rafkana ba ya sanya ma wani musulmi cuta ko talauci amma ya ba wani kafiri lafiya ya bashi dukiya ba a banza ne Allah subhanahu wataala yi haka nan ba to sannan kuma Allah subhanahu wataala yakan yi irin wannan jarabawa domin a tantance tsakankanin tsakuwa da tsaba a tantance tsakankanin mai kyau da mara kyau nagari da karkatacce wani ba a gane nagari ne sai in jarabawa ta faru a lokacin nan ne zai doge akan imani ya tabbatar da kansa akan imani ya doge ya makalkale mu shiryan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba zai kauce mata ba zai tashi da gare ta ba ba zai shirka da Allah ba ba zai bid'a ba saboda jarabawa ta same shi to a lokacin nan Allah ya yi jarabawan kenan kuma an gane wannan nagari haka sannan Allah subhanahu wata'ala take wani shi kuma yana nan a haka a zahiri nagartacce ne amma yayin da jarabawa ta zo sai ya kasa haƙuri da Allah sai ya ma Allah gaggawa sai ya rika jin cewa abin da Allah ya masa bai kamata ba akwai wanda na taɓa jinsa yana faɗin cewa ya kamu da ciwon HIV yana faɗin in dai wai din an jarace shi da wannan cutar din ya daina zinan ba zai daina ba na rantse da Allah haka yake faɗi in dai din ya daina zinan ba zai daina ba to wannan wa yake gaya ma ya kasa haƙuri da Allah ya yi ma Allah gaggawa da ya ta istighfari ya ta tuba zuwa ga Allah duk iya zunubin shi sai Allah madaukakin sarki ya gafarta masa duk wanda ya tuban ma Allah kafin gargara ya zo masa Allah zai karɓi tuban shi koda ko shirka ne koda ko kisan rai yayi koda ko zina yayi in ya tuban ma Allah kafin gargaran mutuwa Allah yana shiri da ya karɓi tubansa har Allah madaukakin sarki ya alƙawarta masa daraja da ɗaukaka a gidan lahira wallazina wallazina ne Allah ke faɗa cikin suratul furqan والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب duk wancan azaban da Allah ya ce zai yi da nutsarwa a cikin jahannama Allah ce illa man taba amma ban da wanda ya tuba wa amana wa amila amalan salihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim hasanat idan mutum ya tuba zunubin nashi ma sai Allah ya rikide da shi sai ya koma alkhairi to amma shi wancan mutumin sai ya ma Allah gaggawa sai ya ji zafin Allah subhanahu wataala ya jarabce shi alhalin kuma shi ya laifin ma da aka jarabce shi shi ne ya yi laifin ya yi waƙi ne da bai laifin ba da Allah bai jarabce shi ba to idan kai laifi sai Allah ya jarabce ka to akwai sauran kofar sasantawa da Allah Allah yana maka ishara ne cewa ka fusata ni dawo mu sasanta dawo mu daidaita amma ka ce ba za mu daidaita da kai bayan Allah duk abin da za a yi sai dai a yi to mutum ya tsokalo Allah subhanahu wataala kuma zai fada cikin bala'i da tashin hankali Allah madaukakin sarki yakan jarabci bayi domin ya tantance tsakankanin masu imani na gaskiya da kuma makaryata a cikin imani wani jarabawa kaɗan zai same shi kawai an jarabce shi ne da san wata kujera akan wannan sai ya ma Allah gaggawa sai ya ga ba zai samu wannan kujeran ba sai ya hada da bokaye sai ya hada da masu sihiri sai ya shiga ƙungiyoyin asiri sai ya kawo jinin jariri sai ya kawo kan mutum sai ya kawo kaza sai ya kawo kan kaza to a lokacin nan kaga wannan an riga an gama da babinsa ya yi shirka da Allah ya yi radda ya bar addini in ya mutu akan haka bai koma ga Allah ya tuba ba to makoman shi da Abu Jahal makoma ɗaya ne makoman shi da Fir'auna makoma ɗaya ne domin duk cikansu kafirai ne sun yarda sun bar addini shi ma ya yarda ya bar addini da aka ba shi da rabo mai gwaɗi a wurin Allah Allah subhanahu wata'ala yakan jarabci bayi domin ya ga wane ne zai dogara gare shi wane ne zai dogara da wani abu na zahiri da ake ji ko ake gani ko ake tabawa ko ya rika dogara da cewa ina da wani wane ma na wani wane ma ya san da ni wane ma kaza zan je in kai ma wani kuka wallahi jarabawan Allah duk ta wuce nan idan Allah ya turo jarabawa ya jefo maka zuciyanka ta koma ga Allah harshen ka ya koma ga Allah bai kore in kana da sababi ka bi ba amma wannan sababi sunan shi amma haƙiƙanin me yi me kwaranya matsala da damuwa shine Allah subhanahu wata'ala kar kai tunanin kana da wani gwamna ko kana da wani shugaban ƙasa ko kana da wani minista duk waɗannan bayan Allah ne gajiyayyu wanda suna cuta suna mutuwa suna da bukata suna bukatan iska suna da bukatuwar lafiya kuma ba za su iya taimakon kansu ba cikin abin da Allah madaukakin sarki ya kwace daga gare su kai ba ma wai abin da Allah ya kwace ba abin da Allah ya turo kuda ya kwata daga gare su wallahi ba wanda zai iya kwace abin shi daga kuda ya ayyuhan nasu duriba maqalun fastami'u lahu innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa la yujtama'u lahu wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min Allah ce ba'ufa qalib wal maqalu da wanda ake nima a wurin shin da wanda yake neman duk gajiyayyu ne domin wanda kake nima a gurin shi inda yana da wani abu sai kuda ya sauka ya ci abin ko mangwara ne ko wani abinci ne ba shi da karfin da zai kama kudan nan ya matsi shi ya kwato abin shi to da ka wanda bai iya kwace haƙƙin shi a hannun kuda ta yaya za ka makalkale mishi ka ce kai kana neman yi maka ko ya kwarin ya maka damuwa ko kuma ya samu maka da jin daɗi da walwala har ya zuwa kuma ranar sakamako kaga wannan Allah kaɗai ke irin wannan da haka Allah subhanahu wataala za mu koma gare shi a cikin alqur'ani Allah yana cewa ma kana Allah li yadhara al-mu'minina ala ma antum alayhi hatta yumiza al-khabitha min at-tayyib Allah da dai ba zai bar ku a cakuɗa haka nan ba ga kunan kuna cakuɗe ya kuye ku da mazanku da matanku da dattawanku da yaranku da masu mulki da talakawa da masu kuɗi da kowa da kowa Allah ba zai bakku ku ci gaba da rayuwa a haka nan ba hatta ya nizar khabitha min at-tayyib sai ya tantance tsakankanin nagartattu da mutanen banza sai kuma an yi jarabawa ne za a gane wane ne na Allah wane ne mutumin banza ya Allah idan ka tashi jarabtar mu Allah ka sanya muna cikin tayyib Allah ka sanya mu cikin nagartattu waɗanda yake Allah zai kaunace su da haka ya ƴan uwana mu sani cewa fa jarabawa ba kofan da ba ta zuwa wani lokaci jarabawan Allah ta zo maka a cikin dukiyanka kai ta asara kai ta samun tasgaro ƙofofin arzikin masu rufi ana iya samun wannan Allah ya jarabci annabi ayyub da irin wannan wani lokaci jarabawar a karan kanka sai Allah ya jarabce ka da rashin lafiya ko Allah ya jarabce ka da talauci rashi ba ka da shi kai wani lokaci ma jarabawa wanda zai maka magana mai daɗi ma ba ka da shi wani lokaci jarabawa a cikin ƴaƴanka a zarabci wani yaro da ciwo kai ta fama ko a zarabce ka da kangarewan ɗa kamar da Allah ya mu annabi Nuh wani lokaci a cikin matanka a zarabce ka da mata ce ta ciwo yau lafiya gobe ba lafiya yau lafiya gobe ba lafiya kullum ana hanyar asibiti an yi na zamani an yi na gargajiya an yi na wanda suke cewa islamic chemist duk an yi har yanzu ana nan dai ana lallabawa jarabawan Allah ne ko kuma ya jarabce ka da kangararriyar mata a sharariya barbaɗaɗɗiya an jarabci annabi ne da irin wannan barbaɗaɗɗiyar mata a sharariya ce ita take ba da sayin tana ba da ƙofa da 'yan luwaɗi da 'yan maɗugu Allah ya ƙidaya ta da ita da matan annabi Nuh duk cikin kafirai kamar da ya faɗi a cikin suratul Nuh wa daraba Allah mathalan lil ladina kafaru mar'ata Nuh wa mar'ata Lut kafirai ne kuma ga su manyan annabawan Allah kai ka san jarabawa ta ƙari ga annabin Allah amma dan shi kafiri kenan to kar kai maganin malam idan ya zama ga malam aka samu wayo dan malam ka ƙi halin malam malam ya iya sai dai in malam ya yi sakaci gurin tarbiyyar 'ya'yansa shi ma sai Allah ya tuhume shi malam ya ba da lokacin shi ga waje amma ya kasa ba da lokaci ga gida ai yau ina gari kaza zan je wa'azi zan je majalisi kaza in karanta zan je guri kaza in muhabara zan je guri kaza to iyalan ka fa wallahi sai in kwana biyu kwana uku ma ni ban ganta ban masa da suke ci ba kai malam ka ƙetare haji haƙƙin iyalanka ne farko kafin haƙƙin mutanen waje to idan malami ya yi sakaci akan haƙƙin ƴaƴansa da iyalansa to anan ne Allah subhanahu wataala zai tuhumce shi amma ya yi bakin kokari sai wani ɗaya kan gari sai wata mata ta kan gari sai ya rika kai kukan shi ga Allah inna ma ashku bati wa hazni ila Allah kamar yadda wani annabi yake ina kai kukana ga Allah da damuwata ina kai kukana zuwa ga Allah to duk jarrabawa na iya zuwa haka don haka gwargwadon addininka mafi yawan lokaci gwargwadon iya irin jarrabawanka in ka yi riko da addini sosai kamkam sai ka samu Allah ya ƙara maka a cikin jarabawa cikin nau'o'in jaraba shine mutane su ta yama dinke da laifin da baka yi ba a sa maka magana ko abin da baka faɗa ba a ce ka faɗa ko abu mai kyau da kai a yi musu a ce baka yi ba duk jarabawa ne daga Allah ka kyautata ma danginka sai su butunci su ce me yake mana me yake tsinana mana manzon Allah ya manzon Allah ya ba wani sahabi fatawa sahabin ya ce ya manzon Allah ina da ƴan uwana ina kyautata musu ina bakin kokari na amma kullum butulci suke yi manzon Allah ce kaman kana gasa musu ƙasa ne a hannu kai haƙuri duk cikin jarabawan Allah ne shi yasa a cikin hadisi manzon Allah yana cewa waɗanda ma suka fi tsananin jarabawa a cikin mutane gabaki ɗaya su ne annabawan Allah su Allah ya fi jarabta yace summal amsal sannan masu riko da gaskiya bayan annabawa fal amsal haka nan masu biye musu da ka so suka fi samun jarabawa a cikin wannan rayuwa kenan idan ka ga jarabawa ta kaskashi uku ne in Allah ya jarabci al'umma da jarabawa to fajirai azaba ne gare su jarabawa ɗaya ce amma da fajirai a shararai azaba ce Allah na azabtar da su ne musulmi ko masu riko da gaskiya daidai gwargwado su kuma Allah yana ba su jarabawa ne domin ya tsarkake su daga zunubi su ko mummunai masu tsoron Allah jarabawa ƙara kusanta su take zuwa ga Allah subhanahu wataala da haka jarabawa ɗaya ce duk Najeriya yanzu kayan abin masarufi ya yi tsada kuma duk muna rayuwa a ciki to ba matsayin mu ɗaya bane a ciki mazinata da 'yan giya da 'yan shaye-shaye da ɓarayi da kangararrun mata da azzaliman maza da sauransu azaba ce Allah ke musu liya zuƙa wa bala amri domin ya ɗanɗana mummuna aikin da ya aikata mummunai kuma gwargwado wanda suna ƙoƙari ana ta fafatawa da ana ƙoƙari ana istighfari to Allah yana nufin ya tsarkake su ne daga zunubansu su kuma masu tsoron Allah na gaskiya bayan ƙanƙarar zunubai to Allah yana son ya kusanto da su ne zuwa gare shi da haka kadawa yanzu kawai sai ka koma ka auna kanka shin jaraba wannan da muke ciki a wannan kasan kai azaba ce gare ka ko tsarkaka ne gare ka ko yana ƙara maka kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala sai ka ga mai zuciyarka take karanta maka akan jarabawa me harshen ka yake faɗi akan jarabawa gaɓaɓɓan ka wani aiki suke akan jarabawa akwai wanda yake jaraba ta sami ya ce kai da halal da haram kowa kowanne ma yazo da ya kama kanshi amma ce yanzu wallahi in na tsinci wayan wani wallahi ba zan bayar ba ai ma ina cikin talauci wani ya ce wallahi in na je masallaci zan kawo da kai ne kawai in sa takalmi duk takalmin da na sa wallahi na samu ganima ce to kaga ya fada cikin jarabawan kenan wannan azaba ce jarabawan da ta koma gare shi Allah subhanahu wataala ya tabbatar da sai ya jarabce mummunai yace alif lam mim ahsaban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun wani yanzu mutane suna zaton din kawai sun fito da bakin cin tuwo sun ce mun yi imani shi kenan babu jarabawa haka mutane suke tsammani Allah ce wal qarfatan alladhina min qablihim Allah ce mun jarabta waɗanda suka zo kafin su fala ya alamanna Allahu alladhina sadaqu da haka ne sai Allah ya gane masu gaskiya a cikin imani wala ya alamanna alkazibin ya kuma gane makaryata a cikin imani akwai wanda ke imanin su na ƙarya ne amma sai jarabawa ta zo ne sannan za a tantance da aka ya ‘yan uwana musulmi mu fa sani cewa duniyan nan gidan jarabawa ne akan rashin lafiya waɗansu suna nan ba su da lafiya abubuwa na raɗaɗi da yawa mutuwan masoya ciwo ga su nan ga musulmi nan ga bala'o'i nan ga tsanance na tsanance nan na rayuwa ga talauci da rashi da ƙaƙani to haka duniyan take shi yasa har manzannin Allah da annabawan Allah Allah bai basu ba sai da jarabce su nan saboda haka Allah yayi duniya domin ita wannan hanya ta jarabawa hanya ce wacce take sadar da bayi zuwa ga Allah in sun gane kan sun kuma gane ta hanya ce da take gadar ma mutum da gidan aljanna ga wanda aka jarabce shi ya haƙuri ya mai da al'amari ga Allah ya nemi taimakon Allah ya koma gabaki ɗaya ga Allah imanin shi ya karo akan Allah ya mai da al'amarin shi ga Allah to irin wannan fa ya dace da aljannan Allah Allah ce am hasibtum an tadkhulul janna kuna zaton za ku shiga aljanna walam ma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum alhalin abin da ya samu waɗanda suka zo kafin ku bai same ku ba me ya same su masatul ba'sa'u wa darra'u cututtuka da wahalhalu da yaƙe-yaƙe da fitintunu babu abin da ya same su ba wa zilzilu an girgiza su girgizawa hatta ya kula rasul har sai da shi karan kansa annabin da ke cikin su wallazina ma'ahu da sauran mummunin wallazina ma'ahu da mummunin da suke tare shi sai da suka koma suna cewa mata nasrullah ya Allah ya Allah muna kwaɗayin taimakon kafa ya Allah yau shi ne taimakon nan zai zo annabi ya jijjiga sallallahu alaihi wa sallam mummune sun jijjiga an ɗanɗana musu kuɗa an ɗanɗana kuɗa fa jama'a to sai da annabin da mummunan suka koma suna addu'a ya Allah muna faɗayi daga gare ka ya Allah cin nasara da taimakon nan da ka alƙawarta in mun yi haƙuri to ya Allah gashi mun yi haƙuri ya Allah a sako mana da cin nasara a shekaru yadda ake ma Allah in jarabawa ta zo komawa ake ga Allah a marairinci a kaskanta ga Allah ai ta roƙon Allah daga falalansa da yalwansa da buɗinsa Allah subhanahu wataala yana shirye da ya kawo cin nasara kaga hanyar cin jaraba hanyar jaraba wannan annabi adamu ya ɗanɗana ta babu jaraba fiye da mutum kana rayuwa a gidan aljanna a jefo ka duniya ba kwa ganin yanzu mai mulki idan gwamna zai sauka a mulki inda da yadda za ya ƙara mishi shekara takwas akan takwas takwas akan takwas takwas akan takwas haka zai ce tilas suke fita daga gidan mulki wani yana shugabancin ƙasa ya yi shekara hudu ya gama ya ƙara hudu sai yana neman wai tam kuma gidan daɗi ba daɗi ne fitan shi to ballantana da ke gidan aljanna a cire ka daga gidan aljanna a kaka wannan gidan wahala akwai jirawan da ta wuce wannan annabi ibrahim duk da kasance khalilur rahman da daɗin allah amma haka nan aka shirya makirci gare shi aka ɗaura shi a majeji aka jefa shi cikin wuta wuta fa jama'a duk cikan manan wane ne ukuban da yake ɗanɗanawa aka taɓa kama shi aka jefa shi cikin wuta masu tarihi suka ce annabi ibrahim ya samu kwana arba'in a cikin wuta ba wai yana shiga ne ya fito ba kwana arba'in a lokacin ne Allah ce ya na rukuni bardan wa salaman ala ibrahim wa aradu bi kaidan wa ja'alnahum al-akhsarina in ji Allah subhanahu wa ta'ala annabi Isma'il duk da kasancewar shi annabin Allah mai daraja Allah ya yabe shi a cikin sautin Maryam amma sai da ta kai da an danne shi an yanka to gurin yankan ne Allah ce wa fadainahu bi zibhin azim sai muka fanshe shi da wani abin yanka amma an yanka shi ya sallama falamma aslama wa kallahu lil jabin da baban da dan duk sun sallama sun yi kauya an kifar da shi a ƙasa za a yanka to a lokacin nan ne sai taimakon Allah ya zo annabi yunus allah sai da ya tabbatar da shi a cikin dattai uku duhun dare duhun ruwa duhun cikin kifi falala annahu kana min almusabbihin lalabisa fi batnihi ila yawmi yub'athuna bai cin annabin allah ne yana ta mai da al'amari ga allah yana faɗa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin kaji addu'an fita daga bala'i da musiba Allah ce bai cin wannan addu'an da yake ta nanatawa to da ya dawwama a cikin cikin kifin nan har tashin alkiyama ashe in bala'i da musiba yi mana yawa ni ta lana ta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin annabi yusuf duk da kan nan da Allah ya masa bai zubar ma kowa ba bai ci ma kowa ba bai sha ma kowa ba bai zagi kowa ba amma sai da gidan yari malaman tarihi suka ce shekara bakwai duk abin da ka san ɗan gidan bursa na nayi kai nayi a baka gatari a ce ka je ka sari ici a ce ka ɗauki kaza a ce ka je ka kwashe bola haka fa annabin Allah ya zauna shekara bakwai yana yi wata jaraba ta wuce wannan annabi Musa gobe da aka cince yando aka haɗe mishi kai ana neman aka shi innal mala'a ya'tadiruna bika liyaqtuluk fakhruj inni laka minan nasihin annabi Musa kenan sai da aka so kashe shi annabi isa sai da aka yi cincirin do aka yi mishi zanga-zanga baicin ma Allah ya ɗaukaka shi bar rafa'ahu Allahu ilayhi Allah ya ɗaukaka shi zuwa sama to da san kashe shi wata jarabawa ta wuce wannan mutanen ka su maka zanga-zanga su maka cincirin do wai suna neman su kashe ka su ga bayan ka annabin Allah kuma shi ko annabi ayyu shekara goma sha takwas yana kwance ba shi da lafiya sai dai a kwantar da shi sai dai a juyar da shi sallallahu alaihim jami'an annabi hayaku sai da ta faru ta ƙari kashe shi aka yi annabin Allah ne kuma annabi zakariya shi ma ɗanɗana jarabawa na rashin haihuwa sai da kai shekara kusan ɗari sannan daga baya ya marere ce ma Allah Allah ya bashi mafita to idan dai waɗannan annabawa da sauran annabawan da mu ambata ba sun ɗanɗana jarabawa ku gaya mu wani mummuni a cikin manan wanda zai ce ya fi ƙarfin jarabawa ku gaya min wani mutum ɗaya nan da zai ce shi jaraba ban da shi da ka duniya gidan jarabawa ce duniya gidan jarabawa ce kuma jaraba wannan takan zo mai kyau kamar yadda muka kawo a baya takan zo mare kyau mare kyau kamar yadda muka kawo yanzu wani lokaci kuma a baka mulki a baka kuɗi a baka farin jini ka kaji sabon jaraban ita kuma wani sai ya ruɗu sai ya kasa sai ya faɗi jarabawa to baki ɗaya jama'a musulmi sai mun lallashe zukatanmu mun koma ga Allah kar mu bibi mu ɗanɗana wahalar duniya mu kuma kasa bin Allah daga ƙarshe kuma abin ya zama mana fitina ka ɗanɗana wahalan duniya cikin jarabawa tun kana siyan shinkafa naira dubu bakwai da ɗari biyar ka zo kana siyan ta naira dubu goma sha biyar ka zo kana siyan ta naira dubu ashirin kana siyan ta dubu talatin yanzu buhun shinkafa naira dubu saba'in ko dubu tamanin ga masu siya a jimla ciki sun ce ta kai dubu saba'in da wani abu to kar ka fada cikin wannan jarabawan ka fada cikin jarabawan tattasai yanzu in za ka saya kwara hudu sai a baka wai ɗari biyar in ka ba da ɗari biyar sai a baka kwara hudu amma ba da labarin shawai akan je sayan tattasai in babba ne sai a raba biyu shi ne na naira ɗari an raba biyu tattasai jama'a wata bayan Allah ta je ta ce to abin a tarugu na ɗari biyar aka ce gaskiya hajiya ba a ɗiban na ɗari biyar sai dai na dubu ɗaya shi ne za a raba miki uku ko hudu kenan misali to in baka bi Allah ba ka faɗa cikin wannan jarabawan kuma ka kangare ma Allah kuma mutuwa ta zo mala'ikan azaba ya fako ka shiga cikin kabari azaba ya biyo baya ka tashi a filin tashin alkiyama Allah ya fushi da mutum mutum ya ci riba dan Allah jama'a to da haka mu ji tsoron Allah mu koma ga Allah mu gyara halayenmu mu ci gaba da roƙon Allah mu mararece ma Allah subhanahu wata'ala kar mu manta muna cikin hali na buƙatar ruwa ya ƴan uwa na musulmi ruwa fa har ya zuwa yanzu din nan muna fa da buƙatar ruwan sama domin in fa ba haka nan ba to za mu faɗa cikin jarabawa kuma na yunwa Allah ka raba mu da yunwa da haka mu ci gaba da istighfari mu ci gaba da tuba zuwa ga Allah mu ci gaba da roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ciyar da mu daga yunwa ya amintar da mu daga tsoro ya saukar mana da ruwa ruwan da zai rayar da mu اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمنا في أوطاننا وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريئا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل اللهم اسق عبادك وبهائمك اللهم اسق عبادك وبهائمك اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين